أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam tare da sharhi na wannan littafi subulus salam yau muna 25 ga watan rabiul awwal hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1445 wanda ya daidai da goma ga watan goma miladiya na da 2023 sati da ya gabata mun karanci hadisin abu huraira radiyallahu anhu wanda ya ce manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce ayatul munafiqi thalath idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana kuma wannan hadisi mun same shi a cikin babu tarhibi min masawi al akhlaq yau insha Allah za mu tashi kan hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi game da taken wannan hadisi hani game da zagin musulmi ko kuma ya kashi. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه Abdullahi dan Mas'ud wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi yace zagin musulmi fasikanci ne kuma ya kashi kafirci ne mu dubi wannan lafza na fasikanci da kafirci zagin musulmi fasikanci ne sannan kuma yaƙar shi kafirci ne in dai ba da haƙƙi na musulunci ba. Imamu Sana'ani bayan ya ambaci wannan hadisi sai ce, Sibab bi kasri sinil muhmala masdaru sabbawu, sibabukin nan masdari ne, dawa sin kasara masdari ne kuma sin kinan wadda ba ta da ‘ya'ya ba shi babu ba, si babu, masdari ne na fili sabba, sabba zagi, ko sabbahu ya zage shi. Shi kuma a sabbukin nan zagin a halshi na larabci a shatumu, wata kallon mafi aradin nas bima la ya'ani kasibab. sabbakin nan a harshe na larabci shine zagi shatum kuma da yin magana a cikin mutuncin mutane da abin da bai damu wani ba abin da bai dame ka ba ka shiga ka yi ka keta mutuncin musulmi to wannan sai a ce ka zage su alfusuk masdar fasaka shi kuma fasikancin nan fusukukin nan shi ma masdari ne na fili fasaka wa huwa lugatan al-khuruj shi kuma asalin fasikanci a harshe na larabci huta daga abin da aka hana a huta daga gare shi wannan shine al-khuruj huta daga tsari a shar'ance kuma al-khuruj an ta'atillah shine huta daga yiwa Allah madaukaki da'a Allah ya ce ka a yi abu kaza mutum ya aikata to wannan ya aikata fasikanci rashin aikata wannan da Allah ya umarce shi ya aikata fasikanci ne ko kuma abin da ya hana idan ya aikata to wannan fasikanci ne wa fi mafhumi qawlihi ta'ala al-muslim wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam al-muslim dalilun ala jawazi sabbil kafir mala ya kawo bayani akan cewa fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace al-muslim wannan dalili ne akan ya halitta a zagi kafiri gane ko domin na an keɓantar da kama ita ce musulunci an hudda wanda ba musulmi ba na ya halitta a zagi kafiri bayan kana mu'ahidan fahuwa aziyatun in ya zamanto wannan kafiri kafiri ne na alkawali shugaba na musulmi ya ba shi dama ya shigo ƙasar musulmi amma da amana da yarjejeniya zai ba shi kangiya shi kuma kai ya yi abin da zai cutar da 'yan ƙasa musulmi to wannan idan ka zage shi ka cutar da shi waƙad nuhiya an aziyati kuma shari'a ta hana a cutar da kafiri na amana ba a yaƙa shi ba a cutar shi ba a cin amanar shi gane ko fala yu'mal bil mafhumi fi haqqihi anan wannan hadisi ba a aiki da abinda wannan hadisi ya kumsa a kafiri na amana domin a wasu dokoki da hadisai sun zo game da hani a cutar da shi wa in kana harbiyan jaza sabbuhu idza la hurmatla idan kuma kafiri ne wanda na yaki wanda na yakan musulmi musulmi kuma za su yake shi to wannan ya halitta a zage shi domin baya da alhurma baya da wani matsayi baya da matsayi wajen Allah madaukaki wa amal fasiqu faqad ikhtalafa al ulama fi jawazi sabbihi bima huwa murtaqibun lahu min al ma'asi shi kuma fasiki musulmi malamai sun samu sabani a cikin halaccin zagin shi ya halitta a zage shi ko bai halitta ba da abun da ya aikata na zunubi na sabon Allah madaukaki fa zahaba al-aktharu ila jawazihi malamai da yawa sun tayi mafi rinjayen su sun tahi a bisa abin da ya aikata in an zage shi babu laihi ya halitta li'anna al-murad bil muslim fil hadithi al-kamil al-islam malamai suka yi tawilin wannan magana tasu suka ce munuwa a nan musulmi ana nihin cikakken musulmi ba fasiki ba walfasiku laisa kazalik shi kuma wanda zai tsallaka dokokin Allah baya daga cikin cikakken musulmi halau suka kawo hadisi qala wa bi hadith udhkuru al-fasiqa bima fihi kay yahdharuhu an-nas ku ambaci fasikai domin mutane su taka tsantsan da su tun ne kaga al'adar shi shahararren mazinaci ne kaga iya raba-raba ƙofar gidanka ko gidan makwabci ko wani mutum babu laihi ka yi ka ce wani ka yi hattara wani ga aikin shi ko gatan ɓarawo ne ko kuma kawali ne ko abin da ya kama da haka babu laihi ka yi bayanin halin shi sai dai kuma wannan hadisi hadisi ne mai rauni qala wa huwa hadisin da'if wa ankarahu ahmad wal baihaqi wa qala al baihaqi laysa bi shay imam ahmad yayi yayi inkarin wannan hadisi kan cewa hadisi ne ba ingantacce ba imam al baihaqi yace wannan hadisi ba komai bane kina hadisi dai bai inganta ba فإن صح إمام الصنعاني رحمه الله يتي إن ونا حديثي يا إنغانتا حمل على فاجر معلن علي بفجوره إن دا ونا حديثي يا إنغانتا تسيا دوكيش أمسين fajirin da yake bayyana fajircin shi akwai wa'anda ba sa jin kumya Allah barantana su ji kumya mutane ba abin da ya dame su su bayyana fajircinsu abinda Allah maɗaukaki ya haramta su zo su yi su ƙarara gaban mutane ko kuma su yi ka ambatawa mutane abinda suka yi na fajirci shi kuma wannan ya kai rishin kumya rishin kumya ta kai rishin kumya أو يأتي بشهادة أو يعتمد عليه فيحتاج إلى بيان حاله misali mutumin da al'adar shi ce haka idan ya zo da wata shaida ko kuma za a yi dogaro da shi akan wani abu mai muhimmanci to ya bukatu a yi bayanin halin shi li Allah ya kawo itimadu alaihi domin ka a yi dogaro da shi akan wannan mun gane ko ta ne da an san shi da fasikanci da fajirci kuma mai bayyanawa to idan zai kawo wata shaida ko kuma za a yi dogaro a bisa maganar shi akan wani abu iya da kyau a wa mutane bayanin halin shi domin ka a dogara da shi qala intaha kalamul bayhaqi mala yace annan maganar imam al bayhaqi ta kare ولكنه أخرج الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن رجاله موثوقون إمام الطبراني يفتد تشكيل التاينش al'ausat mu'jamul ausat da mu'jamul sagir da isnadi wanda yake da mai kyau wanda mazajensu mutane ne wanda aka adaltar da su mahardata ne haka ya fitar da wa kharajahu fil kabir haka ya fitar da wannan hadisi a cikin mu'jamul kabir aidan min hadisi muawiya bin haida daga hadisin muawiya dan haida qala خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال hatta mata tar'una an zikirin fajir har zuwa wani lokaci ne za ku kame daga ambatan fajiri in ta kuhu ku tozartar da shi hatta ya hazarhu nas har mutane su yi taka tsantsa da shi wa akhraj al-bayhaqi min hadith Anas bi isnadin da'if allo imam imam al-bayhaqi ya fitar da hadisi da hadisin Anas sai dai da isnadi mai rauni متى ألقى جلباب الحياة فلا غيبة له duk wanda man alka duk wanda ya rataya riga ta kunya to baya da hukunci na an yi da shi ya yi abin kunya an yi hwadi to wannan ba yi da shi ba wa akhraja muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi kullu ummati mu'afa illa al-mujahiruna dukkan al'umma ta gobe kiyama Allah zai musu rangwame, wanda suka zo da cikakken tauhidi, suka bautawa Allah maɗaukaki sai dai suna kurakurai, to gobe kiyama Allah maɗaukaki zai musu rangwame, illal mujahiruna sai wanda suke bayyana fasikancinsu da sabon Allah su da ta'addancinsu. Wahumman ladina ha jaharu bi ma'asihim su ne wa'anda suka bayyana sabansu fahata kuma satar Allahu alaihi suka keta abinda Allah madaukaki ya ruha musu asiri a kanshi mutum ne zai je aikata wani aikin sabo da dare ba wanda ya ganshi kuma ya zo majalisi ko fada ai ba ku san ba jiya abu kaza ne abu kaza ne da wance ko kayan kaza ne ko abinda abinda ya kama da haka fa yatahaddathuna biha bila daruratin wala haja za su zo su yi ka magana na abin da suka yi na fasikanci da sabon Allah ba tare da wata bukata ba ko kuma wata larura ba. Wal aktharu ya ƙolo na bi annahu ya juzu an yi ƙala lil fasiki ya fasik. Kuma mafi yawancin mutane hallau sun ta yi a kan cewa malamai sun ta yi a kan cewa ya halitta a cewa fasiki kai fasiki ya mufsik ko kai ya mai fasikanci. Wa kaza fi ghibatihi بشرط بشرط قصد النصحة له أو لغيره يا هل تكتشي ومتم ونديكي فاسكنتي كهد ونن وكيي دشي da sharaɗin nihinka nasiha ga karan kanshi ko kuma gawa mutane nasiha kame nasiha waɗin wannan da nihin za ka mai nasiha ne ko kuma kana so ka sanar da mutane saboda su yi takatsantsan da al'amarin su ƙaurace mashi in ya kamata a ƙaurace mashi. Li bayani halihi, auli zajar an sani'ihi ko kuma kana nihin tsawatar da abin da yake aikata, lali ƙasudil waƙi'ati fihi, falabudda min ƙasudin sahi, ba wai don kana nihin ka tozartar da shi ba za ka haɗu wannan magana, ko ka ɓata shi gaban mutane, a za ka haɗu wannan, za ka yi wannan bayani ne da nihin gyara ingantaccen nihi illa an ya kuna jawaban liman yabda bisab sai dai in mai da murtani ne kake yi ga fasikin da ya fara zaginka wannan babu lahi in ka mai da mai murtani daidai gwargwadon abin da ya faɗi fa innahu yajuzu lahu al-intisaru li nafsihi in haka nan ne ya halatta mutum in an ma abu kamai da murtani wannan ba lahi bane qala li qawlihi ta'ala dalilin fada Allah madaukaki da yace wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil dukkan wanda ya neman mai da murtani akan abin da aka mishi to babu fa wata hanya da za a zarge shi akan haka nan abin da zai yi zai yi kokari kai ya huce gona da ido yanda aka mishi ya mishi ya yi kuma wannan ana nihin hallo abin da bai kai gaba wanda doka ce ta shari'a gane ko abin da ya kai doka kisasi da abin da ya kama da haka to wannan dole sai an waiwaya ya zuwa hukuma wajen alkali na'am قال ولقوله صلى الله عليه وسلم هكذا dalilin fada annabi wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi ce almutasabbani ma qala fa'ala albadi ma ma lam ya'tad almazlum wanda suke zagin juna abinda suka hadi na zage zage da bace iya kan wanda ya fara zunubin na kan wanda ya fara in dai wanda aka zalunta bai huce gona da iri ba gane ko ta ne ya zage ka zagi guda in ka yi biyu to ka wuce gona da iri kuma irin yadda ya zage ka ka zaga kakka yi bugun zagi shi kuma ba mugu ya ma ba in ka yi haka nan ka wuce gona da iri in ka tsaya a haka nan to zunubin na kan shi wanda ya fara wannan zage-zage wannan hadisi kuma ingantacce ne imamu muslim ya fitar da shi walakinahu la yajuzu an ya'tadiya wala yasubbahu bi amri kadhibin kai ya ɓace shi da abin da ya zama to ƙarya ɗan halaka ne ce shege mazinaci ko shege ne kaga ba ya bai faɗi gaskiya ba anan yayi ƙarya ba shege bane ba ya haifuwar shi akai ta sunna kuma ya zage shi ya ce mai shege ne ko kuma ya mai kiran ƙarya ko wanda zaka ga dan zalunci sun iya sharri sai su kirkira abin da ba haka nan bane su danganawa mutum saboda suna cikin rigima ko hada tare da shi wannan kuma nau'i ne na zalunci qala wa idan tasara al-masbub istawfa zalamatahu wanda aka zaga idan ya rama to ho ya cika zaluncin da aka ya biya zaluncin da aka mishi kenan babu wancan baya da laihi wa bari al-awwalu min haqqihi kenan wanda ya fara zagi wannan haƙƙin shi da bangaren wannan wanda ya zaga to shi kenan tunda ya zage shi ma ya rama nan daidai wa daida wa baqiya alaihi ithmul ibtida sai dai kuma akan shi akwai zunubin fara zagin wannan da yi wal ithmul mustahaqqu lillahi ta'ala kuma zagin wannan abu ne haƙƙi ne abu ne na cancanta daga Allah madaukaki kaila yartafi anhu li ithmu wasu malamai suka ce kai zunubin ma ana ɗauke mishi ويكون على البادئ اللوم والذم للإثم sai zamanto ba zunubi bane ba sai dai ana zargin wanda ya fara ana zargin shi wai juzu fi halil ghadabi lillahi ta'ala kuma zagi ya halitta a lokacin da mutum yayi hushi dan Allah madaukaki ya ga an keta alhurma ta Allah madaukaki in yayi zagi shi ma ba mugu ba ba da alfasha wanda ya kumshi alfasha ba mutum ya ɓata rai ya ya kwatanta rashin jin daɗin shi wannan in yayi dan Allah da an keta alhurma ta Allah to wannan babu laihi li qawli sallallahu alaihi wasallam li abi dhar dalilin fadan mazala sallallahu alaihi wasallam da ya cewa abu dhar innaka mru'un fika jahiliya san cewa kai mutum ne wanda tare da kai akwai jahiliya akwai tabi'a ta jahiliya tare da kai lokacin da ya zagi ya tuzartar da wani sahabi da uwashi ce ta yi dan mai uwa baka kamar ya zage shi ne da mahaifiyar shi uwashi baka ce قال ويجوز في حال الغضب لله وقول عمر حكنا ده فدا عمر رضي الله عنه في قصة حاطب a kisa hatib da'ani adrib unuka hadha almunafiq yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam barni in bugi in sare wuyan wannan munafiki wa qawlu usayd li sa'ad hakanan fada usayd da yace ya sa'ad innama anta munafiqun tujadilu anil munafiqin kai kawai munafiki ne kana jayayya kana kare munafikai ne duka wannan a tuhumin mutum da fasikanci da munafici nau'i ne na zagi ولم يمكن صلى الله عليه وسلم هذه الأقوال a wannan matsayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi musu ba na wannan maganganu wahiya bi mahdarihi mahdarihi kuma a lokacin da iya halarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi wannan abubuwa sai aka gane cewa idan al'amari ne na saba doka Allah madaukaki in ka haɗu wannan irin maganganu ba kai laihi ba wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace wa qitaluhu kufrun zagin yaƙan musulmi ba tare da haƙƙi na shari'a ba kafirci ne dalun ala annahu yakfur man yuqatilu almuslim bighairi haqq akwai dalili akan cewa mutum na kafirta wanda ya yaƙi musulmi ba tare da haƙƙi ba wa huwa zahirun liman istahalla qatal almuslim sai dai ba a zahirin zahirin wannan hadisi ya tabbata ne akan wanda ya halattar da kisan musulmi gane ko ba wai wanda ya kashe da gangan ba ko kuma ya kashe da zalunci banda zaluncin ma ya halattar da kisa to wannan tabbat ya, ya kafirta au qatalahu hal islami ko kuma ya yaƙe shi a halin musulmcin shi wa amma idza kanat al muqatalatu li ghairi dhalika fa atlaqa alayhi al kufr fa atlaqa alayhi al kufr majazan ويراد به كفر النعمة والإحسان ما لنشي أمان إدن يزمنتو wannan yaƙi da aka yi muƙatala wannan kashe-kashe da suka yi ko da yi leghairi zalika ba da wannan ne ba ba da wannan manufa ba ce ba ba wutulika alaihi alkufur majazan sakin sunan kafirci a nan to an yi shi ne ba akan hakika shi ba akan zaurancen zance wa yuradu bihi kufur ni'ma ko kuma alkufur duna kufur ana nihin shi nan kafirci wanda ba kafirci bane ba wanda ya kumshi ma'ana kafirci kafirci ne na inkarin ni'ima ko kuma kyautatawa wal ukhuwatul islam kuma kafircewa ne yan uwantaka ta musulunci wala kufrun aljuhud ba ana nihin kafirci ba na musun shari'a Allah madaukaki وسماه كفرا لأنه قد يؤول bihi. aw yaqulu bihi ila al-kufr manzala sallallahu alaihi wasallama ya ambaci irin wannan kisa kafirci domin tana yiwa ya karkata ya kai ga kafircin na hakika lima yahsulu min al-ma'asi min ar-rain ala al-qalb na abin da zai kai ga yawan zunubai da mutum yake aikatawa zunubai su zo su lullube zuciyar mutum hatta yu'ma anil haqq ha a makabtar da shi game da ganin gaskiya faƙar tasiru kufran wannan kuma iya kai ga mutum har ya kafirta au innahu fi'lun ka fi'lil kafir ko kuma ya kasance aiki ne irin aikin kafirci alladhi yuqatalu yuqatil muslim wanda za a yaƙi musulmi ina ga muna yi tsayawa kan wannan hadisi abinda muka hadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake gafarta mana subhanakallahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك